بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير السبر ashirin da takwas ga watan zulka'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida daidai da sha biyu ga watan septemba shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha biyar wannan shine kaset na ashirin da tara daga cikin jeren giyar kasusan karatun littafin iktida usratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim ولفن شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيكن شدا غافرة لتسافن اقتداء الصراط المستقيم yana karantar da mu ne mas'ala da ke da alaka da aqidan musulunci dangane da ainihin wato alwala'u wal bara yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci aqidu da tafarki da tsare-tsaren rayuwa da al'adun kafirai kafiran nan sawa'un waɗanda suke da littafi ne suka fanɗare wa gaskiya irin yahud da nasara ko ko tsantsagaryen maguzawa ne kama ainihin farisa da rum babu shakka ibn taymiya ya kai matuka wajen tantance wannan mas'ala da kawo ka'idojinta da kuma asala asalin mas'ala Allah ya saka mashi alkhairi jama'a masu wannan karatu za su iya tana cewa muna ta bibiyar ainihin al-imamu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ya gafarta masa a inda yake kwararo mana hujjoji da bayanai dangane da wannan ka'ida ta alwala'u wal bara zamu tashi a inda yake cewa faqad yuhmalu hadha ala at-tashbih al-mutlaq a inda yake magana akan ainihin wato mas'alar da ke da alaka da hadisin man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum mun ji yadda ya fara fassara mana wannan hadisi shine sai yake cewa faqad yuhmalu hadha ala tashbih al-mutlaq ki kaga wannan zance ana iya daukan shi akan wato duk wani kwatance wani kama da juna gama gari ba tare da kaidi ba fa innahu yujibul kufra wanda yin hakan zai ainihin wajabtar da kafirtan wanda suke yin haka wa yaqtadi tahrima abadi zalika kuma yana hukunta dukkanin sassan irin wannan kamantakekeniya da mutum zai da kafirai ya zama an haramta wa qad yuhmalu ala annahu minhum ko kuma a dauki ma'ana hadisin akan cewa yana cikin su fil qadaril mushtarakin alladhi shabahum fihi da gwargwadon yawan abin da yayi kama da su wato shi mutum idan yayi kama da kafirai ibn taymiya yace ko dai a fassara hadisin cewa fa huwa minhum ya zama kafiri irin su ko kuma a fassara cewa fa huwa minhum ya zama irin su da gwargwadon wannan aikin iya miqdarin wannan aiki da yana kama da su to iya miqdarin kasancewar shi daya daga cikin su ina fata mun gane wannan fa inna fa in kana kufran aw ma'siyatan aw shi'aran laha kana hukmuhu kadhalika wannan abin da ya yi idan abin ya kasance kafirci ne to shi ma ya zama kafirci ya zama kafiri au ma'asiya ko kuma sabo ne irin nasu na kafirai to yayi sabo irin nasu au shi'aran laha ko kuma wani tambari ne wani al'amari ne za a ga alamun kafirci game da shi fa kana hukmuhu kazalika shi ma sai a mishi hukunci gwargwadon haka wa bi kulli halin mala yace to kuma da yaye ne yaqtadi tahrimat tashbihi bi'illati kaunihi tashabbuhan wannan yana hukunta a haramta kama da kafirai saboda dalilin cewa kasancewa abin kamantakekeniya ne da su wattashabbuhu ya ummu man fa'ala shay'a li ajali annahum fa'aluhu kuma wannan kama da kafiran ta game mutumin da yake yin abin saboda kafirai suna yi wa huwa nadiru wannan kadan ne ومن تبع غيره في فعل لغرد له في ذلك da kuma wanda ya bi waninsa a cikin wata aikata wani aiki saboda wata manufa a ciki idza kana aslul fi'li ma'khudan an zalika al-ghayr idan ya zama wannan aikin ya dauko shi ne daga wannan wanin nasa ma'ana yana so ya fassara mana ma'anar abin da za a yi ɗauka da suna kama da kafirai ɗin illar ita ce ya aikata abu irin na kafirai wannan ya game mutumin da yake yin abin saboda kawai ya ga suna yi da kuma wanda yake yi saboda ainihin kawai ya ɗauko abin daga waninsa ba wai don ya gansu suna yi ba sai ce fa'amma man fa'ala shai'a wattafaka annal gaira fa'alahu aida amma wanda ya zama yana yin wani abu sai abin ya zama gamdakatar aka samu coincidence wato ba tare da ya yi nufatan kwaikwayon wani ba ya yi abin shi ne sai kuma ya samu kitibis wannan abin kafirai suna yin irin shi shine fa amma man fa'ala shay'a wattafaqa anna al-ghayra fa'alahu aidan wa lam ya'khudhu ahaduhuma an sahibihi ba tare da daya a cikin su ya kwaikwayi wani ba fa fi kauni hadha tashabbuhan nazarun akwai tababa game da kasancewar wannan ya zama shi ma kama ne da kafirai mutum ne ya aikata wani aiki ba shi da labari kwata-kwata akan kafirai suna yin irinsa amma sai aka samu yanayin irin wannan abu to shin wannan za a ɗauke shi a matsayin kama da kafirai ne mala ya ce akwai magana game da wannan lakin kadiyun ha an haza amma duk da haka za a hana ba za a bar shi ya ci gaba da yi ba kamar yaro karami da zai sa hannu na hagu zai ci abinci kaga ai bisa ɗabi'a ba shi ma da labarin su waye kafirai bal na san suna yin haka ba kuma yana yi ne dan kwaikwayo da su ko dan ya ga suna yi ba amma duk da haka kaga ba za a kyale shi ya ci gaba da yi ba ina fata mun gane wannan li'alla ya kuna zari'atan ila tashabbuhi dan kai ya zama kofa zuwa ga kama da su walima fihi min al-mukhalafa dan kuma a cikin hanawan akwai saba musu kuma dama saba musu manufa ce muhimmiya a cikin addini kama amara bi sibghil liha kama yadda shari'a ta umarni da cewa wanda gemun sa ya fari pat to ya rina shi zuwa ja ya sa mishi ainihin wato lalle ko wani abin rini ya rina shi zuwa ja wa ihfa'u wa ihfa'u wa ihfa'i shawarib da kuma wato datse gashin baki ma anna qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama duk da cewa fadin manzon Allah da yace ghayyuru shayba wa la tushabbihu bil yahud ku dinga canza farfararku kar ku kama da yahudawa dalilun ala anna tashabbuha bihim yahsulu bighairi qasdin minna wannan dalili ne akan cewa kamar da zamu da kafirai tana iya faruwa ba tare da mun yi nufinta ba dan mutum ba shi ke mai da gemun sa fari ba ba da nufin mutum gemun sa ke zama fari ba amma duk da haka aka ce ya rina shi dan kayye kama da kafirai to kaga shine hujja akan cewa mutumin da yayi wani abu wanda ba shi da labarin kafirai suna yi ba kuma da nufin kafirai yake kwaikwayo ba da yake yi in aka samu gamdakatar cewa abin yayi kama da na kafirai babu shakka za a hana shi amma akwai ta baba game da cewa shin zunubin kwaikwayo da kafirai zai hau kan shi shine inda malai yake cewa fi kauni haza tashabbuhan nazaru ina fata mun gane sai ce wala fa wala wala fi'il kuma ba ba mu nufaci haka ba kuma ba mu aikata haka ba bal bi mujarrad tarki taghyiri ma khuliqa fina da barin kawai abinda Allah ya halitta a tare da mu na farin gemu shine kadai ya dawo mana kama da su ta nan wa hadha ablagu min al muwafaqati al fi'liya al ittifaqiyya kaga wannan yafi kawa matuka fiye da kawai a samu dacewa da su a wurin aiki ba tare da mutun ya nufaci aikin ba wa qad ruwiya fi hadha al hadisi an ibn umar radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama annahu naha an tashabbuhi bil a'ajib yace hakika an ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya hana kama da ainihin maguzawa wa qala sai manzon Allah ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum zakarahu alqadi Abu Ya'la yace wanda diye kama da wasu mutane to ya zama daya daga cikin su wannan hadisi an ji shi a baya al-Imam Abu Dawud ne ya fitar da shi da al'imamu ainihin Ahmad a cikin Musnad sannan baya ga su kuma an samu malamai da dama sun inganta shi kamar ainihin Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani Allah ya gafata mishi a cikin littafin Sahihul Jami'u Saghir da wasu wurare da haka hadisi ne ingantacce kamar yadda muka ji a baya na'am eh abin da yasa ya kawo riwaya saboda yana magana ne wato ba ya kawo lafazin hadisin yadda yake bane yayi tasarrufi a cikin hadisi ya kaga yace annahu naha an kaza yana bada labarin hadisin ne kuma ya halasta dama a ce ruwaya a san da kake fadan hadisi ba tare da ka kawo asalin matanin shi keke da keke ba na'am a ƙasa gashi yace da yace zakarahu al-qadi abu ya ala yace huwa muhammad ibn al-husayn ibn muhammad ibn khalaf ibn ahmad al-farra abu ya'ala alqadi sunan shi muhammad dan husaini dan muhammad dan khalaf dan ahmad alfarra'u mai aikin jimar fata ko wanda yake gidan sana'a gidansu shine majema fata ne su alqali abu ya'ala min mashahiri ulama alhanabilati fil qarni alkhamis alhijri na daga cikin mashahuran malaman mazhabin hanabila a karni na biyar na hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa min fuhulil ulama'i fil usuli wal furu' kuma ƙwararren malami ne a cikin usulul fiqhi da ainihin furu'a na fiqh wasa'iri furunul ilm da sauran fannonin ilimin addinin musulunci tawallal qada'a yayi aikin alƙalanci walahu musannafatun kathiratun minha al-ahkamus sultaniyya wal kifaya wal udda wa sharhul kharqi wa ghayriha duk wannan sa cikin littafan da ya rubuta ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shekara 458 وكانت ولادته سنة ثمانين بعد المئة الثالثة للهجرة ككرنت لتاف طبقات الحنابلة سيما ليكي تشيوه وبهذا احتج غير واحد وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من ذي من ذي غير المسلمين da wannan ne aka samu malamai da dama suka kafa hujja da wannan hadisin akan hana sanya ainihin sutura v sutura waɗanda ba irin na musulmai ba da wannan ne hujjar mafi yawan malamai waɗanda suke cewa babu kyau a samu musulmi yana sanya sutura da da zaran an gan shi da ita a cikin garin musulmai ko a ƙasan musulmai za a kalle shi a matsayin ya sanya suturar kafirai sawa'un hula ce ko riga ko wando ko takalmi ko gilashi ko menene a cikin sutura wanda da zaran an kalle ka musulmai za su ganka matsayin ka sa kayan kafirai kafirai za su ganka matsayin ka sa kaya irin nasu to babu kyau malaman musulunci sun hana qala muhammadu ibnu abi harbin muhammad ibnu abi harbin yace su'ila ahmada an ahmadu anna alin sandi an tambayi imamu ahmad daga akan sanya takalmi na ƙasar sand ƙasar sand yanzu kamar ka ce ƙasashe ne na can gabas mai nisa wuraren ainihin ƙasashen china ko india ko makamantansu a tarihin musulunci suka ce biladu sand to wannan ƙasashen suke nufi ƙasashe masu nisa na gabashin duniya waɗanda hadisai sun zo a cikin bukhari da muslim musamman riwaya imam al-bukhari wadda take tabbatar daga cikin alamun nubuwa cewa musulunci zai kai ƙasar bukhari ya fitar da shi da muslim a cikin kitabul fitan in ba ainihin zakira ta ha'in ni ba so waɗannan ƙasashen su ake cewa biladu sand ina fata mun fahimci wannan sai aka tambayi imamu ahmad ibnu hanbal game da takalmi wanda ake sakawa na mutanen ƙasa takalmi ne da suke yin shi da gashi gashi ne kwalle da ake mishi gashin dabbobi kamar yadda zuwa cikin hadisin muslim din cewa mutane na manzo Allah ya ce al'umma ta za su kai musulunci wata ƙasa waɗanda suke sanya takalmi na na gashi da kuma ƙasan wasu mutane masu na kushashen hanci yana cikin sayo muslim ina fata mun fahimci wannan to sai aka tambayi Imam Muhammad game da musulmi ya dauki wannan takalmi ya saka yana yawo da shi ko yana kulliya ya khruju bi fihi aga musulmi ya fito da shi cikin mutane fakarihahu lirrajuli wal mar'ati al-Imam Ahmad ya kiyamaci wannan takalmi yace ba kyau saka wannan takalmi ga mace da namiji wa qala sai yace in kana lil kanifi wal wudu'i idan ya zama ainihin wato lil kanif domin shiga bayi ne zaka aje shi ne kaman silifa na shiga bayi wal wudu'i ko wanda zaka aje shi a wurin alola ka dinga yin alola a cikin sa kafin ka sanya takalmin ka na fitowa wannan imamu Ahmad ya ce babu lafi wa akrahu sarar sai ce amma ina kyamatan as-sarar na bana son ayi as-sarar to lafazin as-sarar a ƙasa malam mai wannan tahqiqi wato professor Nasir al-Aqal ya fassara shi da cewa السرار كما يظهر من العبارة نوع من أنواع الأحذية التي يلبسها العجم yace ina ganin abin da ke bayyana gare ni game da ainihin wato menene asrar shine wani nau'i ne daga cikin nau'o'in takalmi sau ciki waɗanda wato maguzawa suke sakawa domin asalin lafazin asararu wato abin da yake nufi a tsoron larabci shine igiya wacce ake amfani da ita don ɗaure wato abin nan a hantsar raƙuma akwai idan raƙuma tana da tana shayarwa mai jeguce tana ba da nono don za su tafi kiwo masu ita fulani kenan za ce ko larabawa sai su sa wani abin nan haka wani ɗan abu da suke kaman kaman akwaku ko kuma a ce kwantena wanda za a ɗaura nonon ta yadda kada nonon ya zuba kuma kada ɗanta ya shanye domin idan ta dawo daga kiwo za a sake tatsa kama an yi protectin ɗin shi daga ɗan ya shanye ko kuma ya zube to shi suke ce ma asararu a asalin larabci kawo ko ba zai yi a fasara shi a nan ba to shine sai shi malamin nan mai takiki yake tunanin watakila lafazin asararu ɗin nan ba larabci ba ne wani lafazi ne daban daga wani yare irin abin da malaman harshe suke ce ma false friends ana samun kalma guda biyu ko in ce kalma da sauti iri guda a yare biyu daban-daban kuma ba ma'anarsa ɗaya ba a yare kaza ga ma'anarta a wani yaren kuma ma'anarta daban to su ake ce ma false friends wato abokai na ƙarya za ka kaman kaman tagwaye ne kamar yanzu lafazin daqiq a larabci yana nufin abu wanda aka yi shi dalla dalla mai dikin dikin amma kaga daqiqi a Hausa ba wata ma'ana ce can daban aka san waccan ko ba mamaki ya zama daga can aka dauko ko ba daga can bane wallahu alam to ana samun irin haka a yarurruka yana suggesting ne shi a gurin fasararsa cewa wannan kalma daga wani yare ne ina fata mun gane wannan babu mamaki ya zama haka ism malik malik eh eh takalmi ne nau'in takalmin ba wa qala yace wa huwa min ziyil ajam sai sayyidina imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kara mashi rama yace wannan uniform ne kayan sutura ne na kafirai na maguzawa wa qad su'ila sa'id ibn amir an tambayi sa'id ibn amir anhu game da irin wannan sutura Said ibn Amir babban malami daga cikin ainihin wato malamai wanda suka rayu a ainihin karni na biyu zuwa na uku za a yi magana a kanshi a can gaba ya ce su'ila ahmadu ake a anhu aka ce mishi sunnatu nabiyyina da aka tambaye shi game da irin wannan takalma sai ya ce sunnatu nabiyyina ahabbu ilaina min sunnati bakiya shine da kake magana yace sunna annabinmu tafarki da al'adun annabi sallallahu alaihi sallama sun fi soyuwa gare mu fiye da tafarki da al'adun bakihan shine sunan wani sarki na kasar indiya din da kake faɗa wani sarki ne daga cikin sarakunan indiyawa na da to kaga kamar a ce shine ke sanya irin wancan takalmin da shi da al'ummarsa kai kuma musulmi sai ka bar irin naka da al'ummarka ka kuma kana sa irin na wani sarkin maguzawa to da aka tambayi wannan malami sai ya ce al'adar annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ta fi gare mu fiye da al'adar wani sarki can ba ma guje a ƙasar India babu shakka wannan haka yake gare mu mu musulmi wa qala fi riwayat al-Marwazi a cikin riwayan al-Marwazi kuma wa qad sa'alahu anin na'al sandi fa qala an tambaye shi game da takalmi dan ƙasar sand sai ya ce amma ana fala asta'miluha yace ni dai ba na saka irin wannan takalmi walakin in kana littini amma idan zan yi kwaɓa ƙasa ne zan yi aikin kwaɓa ƙasa da shi awul makharaj ko kuma zan shiga bayi shine amanan al makharaj fa arju to babu laifi zan iya amfani da shi wa amma man arada azinata fala amma wanda ya saka takalmin kafirai dan ya kwalliya shi to wannan a'a kar ka saki ranar sallah ko ranar juma'a ko zaka je biki a ganka da shiga irin ta kafirai ko haka nan shiga ta yau da kullun karka saki amma babu laifi dan kana da wani sutura irin na kafirai amma kana amfani da shi dan wani aiki wanda yake ba aiki ne na gayu ba za ka yi kwaba ƙasa kwasar kashi za ka yi aiki a shago ko kai ne baka nake ka saka jeans top da ƙasan shi komai kana kana kana aiki da shi kaga wannan mahalli ne na wulakanta abu to malamai suka ce wannan babu laifi kuma yana daga cikin wato abin da ke faruwa tun farko shine iyaye ne suke sanya ma ƴaƴa ire-iren waɗannan kaya har sai yayin su waye gari ya zama al'adarsu kaji zaka ce ma yanka kayan sallah ko mun kankantar sa aje a sai yadi a yanka dinka musu ai su ma waɗannan din dinka su aka yi su ma tele ne dinka su duk wanda ke yawo ya san zai zai gansa ana dinkawa anan kasan ma yanzu ana dinka waɗannan kayayyakin lokacin da muka je Dubai na je har wani kamfani da ake dinka irin wannan kayayyakin da ake kawo dinnan ana sai da su ana ganin kayan yan gayu ne teloli ne kaman telolin mu dinnan an sa su a cikin daki katoto kowa da keken shi yana dinkawa ga masu yankawa nan ga masu yin design nan ga masu saka suna da meye da duk wannan a captions da ake duk gashi nan teloli ne suke su da aka teloli mu za su iya maka kaya ko mun karamin yaro wanda za su dace da irin al'adun mu da suturmu na mutunci amma sai a dinga cewa a yara ne bara a sa musu yan kanti yara ne bara a sa musu yan kanti gashi yan kantin kuma sun fi yan gidan tsada to kafin a ankara sai ya zama al'adarsu ne har su girma suna sakawa yanzu irin wannan karatun yaushe mutane za su fahimci irin wannan karatun yanzu a ƙasar nan da dama mutane kai faɗi wannan magana za su ga kai wani ba ƙauye ne ya za a ce ba za su dinga saka jeans suna yin zanzaro suna matsewa suna saka suit suna saka necktie ba saboda abin ya wayi gari ya zama gama gari har ma ba a ganin munin sa to duk yaɗuwar shi bai mai da shi mai kyau babu shakka mummuna ne ba daidai bane al'adun kafirai ne ba daidai bane ina fata mun fahimci wannan jama'a sai ke cewa wa'ara wara'a ala babil makharaji na alin sandiyan faƙala ya ta shabbahu bi auladil muluki ya ce wata rana kuma a ƙofar wani bayi sai aka ga ga takalmi irin na sand an ajiye alamar cewa ba da shi aka shiga bayin ba kenan akwai takalmi na shiga bayi daban da aka shiga da shi sai ya ce wannan wannan takalmin yana so ne kama da 'ya'yan sarakuna ma'ana yan sarakuna su ne ba su bin doka Allah suna yin duk abin da suka ga dama saboda iyayen suna da kuɗi iyayen suna da mulki tun da ma can haka abin yake wa qala harbun al-karmani al-kirmani qultu li ahmada malam harb al-kirmani yace na tambayi ahmadu dan hanbali fa hadhihi ni'alu al-ghilaz nace Allah shiga fata malam waɗannan takalma masu nauyi dinnan waɗannan kwankwama kwankwaman takalma ina hukuncin su qala yace hadhihi sandiya wadannan takalma na kasar sand qala idza kana lil wudu'i aw lil kanifi aw mawdi'i darura fala ba's idan ya zama za a yi alola ne ko za a shiga bayi ko wani abu na larura to babu laifi wa ka annahu kariha an yamshi fiha fil azqa kamar ka ce ya kyamaci a ce yana tafiya a cikin anguwa da wannan takalmi qila fa na'alu min al khashabi aka ce to takalmi fa wanda ake da katako wato abin nan silifa na katako qala la ba'asa biha aidan yace shi ma babu laifi idza kana mawdi'a darura idan ya zama wato al'amari ne na larura ba al'amari ne na gayu ko abin nan ba gashi can da yake cewa ainihin wato a sai ce wa qala harbun harbu yace haddathana ahmad ibn nasr qala haddathana hibban ibn musa qala su'ila ibn al-mubaraki an hadhihi ni'al al-kirmaniyya falam tu'jibhu malam ahmad dan nasar yace daga malam hibban dan musa shi kuma yace an tambayi malamin su abdullahi dan mubarak Allah ya kara mishi rahma game da waɗannan takalma ƴan ƙasar kirman sai ya cewa sam shi ba su ba shi sha'awa wa qala yace amma amma fi hadhihi gunya an tilka yo irin wannan na ƙasar mu ba su fi mana irin waɗancan ba ba kasa da yace Ahmad dan Nasar gashi nan a lamba ta takwas yace huwa Ahmad ibn Nasar ibn Malik al-Khuzai Abu Abdullah min al-Fudala'i as-Siqat na daga cikin mutane masu daraja amintattu umtuhina ayyam al-wasiqi fi mas'alati khalq al-Qur'an an jarabce shi a shekaru ko a kwanakin sarautar al-Wasiq wani halifa ne daga cikin halifofin Banu al-Abbas game da mas'ala ta khalqul qur'an falam yujib ila alqawl bil bid'a bai amsa ya faɗi wannan bid'a ba ta khalqul qur'an wa asarra ala isbati ru'yati almu'minina li rabbihim yawm alqiyama sannan ya dage akan cewa lalle mu'mine za su ga Allah ranar tashin alkiyama kama asbataha Allah wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama kamar yadda manzon Allah da kuma Allah subhanahu wa ta'ala suka tabbatar da haka faqatalahu alwasiqu wannan sarki sa aka kashe shi wani saba ra'asahu bi bagdada aka kawo kanshi aka kafe a kofar garin bagdad wannan ya fara shekara ta 231 Allah ya gafarta mishi wa kana qatluhu wa qatlu kaseerin min min amsalihi min ajilla'i salafi wa imtihanihim min nata'ij bida'il mu'tazila malai yace kashe shi da akai da kashe ire-iren shi daga cikin manyan malamai da jarabtan manyan malamai a wancan zamani na daga cikin sakamakon bid'an mu'tazila adiya il hurriya wanda take kururuwa akan cewa a baiwa mutane yanci su dinga fahimtar nassoshi da irin hankalinsu da yancin tunaninsu karanta tarihin a cikin taqribut tahrib a cikin rakami na ɗari ɗaya da ainihin wato talatin da hudu da littafin tabaqatul hanabila a tarjama ta saba'in da biyar Allah ya gafarta mai to sai ce warawal khallal sannan kuma khallal ya ruwaito an Ahmad ibn Ibrahim ad-Dawraqi daga Ahmad dan Ibrahim ad-Dawraqi qala sa'altu Sa'id ibn Amir al-libas an-ni'al as-sabtiyya yace na tambayi Sa'id dan Amir game da sanya ainihin takalma 'yan ƙasan sabt faƙala ziyi nabiyina ahabbu ilaina min ziyi bakihan malikul hind walau kana fi masjidil madina la akhrajuhu min al madina yace wannan mutumi yace an tambayi sa'idu dan amir game da sanya takalma irin na ƙasar ainihin wato sand sai yace sitira irin ta annabin mu sallallahu alaihi sallama ya fi mana fiye da sitira irin ta bakihan sarkin indiya walau kana fi masjidil madina la akhrajuhu min al madina yace da za mu ga irin wannan takalmi a cikin masallacin madina sai mun fitar da mai shi daga masallaci za mu ce fita mana irin wannan takalmin ba za mu yadda mutane su dinga shigo mana da kaya irin na kafirai cikin masallacin musulmai ba ina fata mun gane wannan jama'a to gashi nan dai yace a ƙasa lamba ta ɗaya yace an-ni'alus sabtiyya نسبة إلى السبت وهي جلود البقر المدبوغة بالقرب yace asalinsa ana yin su ne da fatar saniya wadda aka jeme ta da ainihin magarya au huwa ko kuma ka ce kullu jildin madbugin bil ko kuma duk wata fata da aka mata irin wannan jima karanta littafin alqamusul muhit na fairuzu abadi a mujallar na ɗaya shafi na ɗari da hamsin da ainihin wato hudu sai ce sa'id ibn amirin abdubbi kaga wannan malami sa'id dan amir abdubbi imamu ahalil basarati ilman wa dinan limami ne na mutanen ƙasar basara a wajen ilimi da kula da addini min shuyukhil imami ahmad na daga cikin malaman da imamu ahmad ya karatu a wurin su qala yahya ibn sa'id al-qattan wa zakarahu wa dhukira indahu sa'id ibn amir al-imam yahya ibn sa'id al-qattan aka ambaci sa'idu ɗan amir a wajensa faƙala sai ce huwa shekul misri mundu arba'ina sana ai shi ne babban malamin wannan ƙasa shekara arba'in da suka wuce waƙala abu mas'udin alfarrat abu mas'udin shi kuma yake cewa ibn alfarrat yake cewa ma ra'aitu bil basarati misla sa'id ibn amir ni a ƙasar basara ban ga malami irin sa'idu ɗan amir ba to ka jifa ta wasa وقال maimuni رأيت أبا عبد الله إمامته تحت ذقنه الميموني شيكم yake cewa naga baban Abdullahi Imam Ahmad kenan naga ainihin rawanin sa habar da ta sako ta sako a ƙasan ainihin habar sani haban rawanin ta biyo ƙasan habar jikinsa wa yukrahu ghairu zalika kuma ana kyamar haka ko kuma wa yakrahu shi Imam Ahmad yana kyamar ghairu zalika abinda duk ba haka ba waƙala yana cewa al'arabu a ma'imuha ta hata azkaniha larabawa suna biyo da rawaninsu ne ta ƙasan haɓarsu su ainihin sa shi ya kewaye fuskarsu waƙala ahmad al'imamu yake cewa fi riwayatul hassan ibn muhammad wa yukrahu allah ta kuna al'imama ta ta alhank karahiyatan shadida ya ce ana kyamatar da ya zama rawanin mutum bai biyo ta ƙasan haɓarsa ba wannan abin kyama ne ƙwarai waƙala ya ce innama ya ta'ammamu bi misli zalikal yahudu wan nasara wal majus irin wannan rawanin da ake yi baya biyowa ba a biyo da ainihin ƙyallar rawanin ta ƙasan haɓa ya kewaya haka ya ce wannan rawani ne irin na maguzawa da yahudawa da kiristoci wace mutum rawanin shi kawai a iya kan shi bai jawo wani haɓar rawanin ya biyo da shi ta ƙasar fuskar shi ya zama rawanin ya kewa fuska bai ce wannan na maguzawa ne na yahudi ne na nasara ne wane mutum wali hadha aidan kariha ahmadu libasa ashiya'in kanat shi'arar zalama dan haka ne imamu ahmad ya zama yana kin sanya wasu irin suturu wanda suka zama tambarin azzalimai fi waqtihi a lokacin da ya rayu a lokacin da ya ainihin yi karantawa min sawad kaman bakaken sitira wa nahwihi da makamancinsa gashi a ƙasa yake cewa al-maqsud bis-siwad huna al-libasu alladhi launuhu aswadu min qibalir rijal abinda ake nufi da suwad anan shine maza su dinga sanya sutura baƙaƙe wa khasatan al-imamati sauda musamman bakin rawani wa hiya shi'arul wilati wa khulafa'id dawla al-abbasiyya wannan ya kasance tambari ne na sarakuna da gwamnonin Banul Abbas wa qad waqa min ba'dihim fi adil imami Ahmad an samu ainihin wasu daga cikin su a zamanin Imam Ahmad rahimahullahu shay'un min az-zulmi sun zama azzalimai suna cutar da mutane wa min dalika ma hasala min hamlin nasi ala talaffuzi bi bid'ati al-qawli bi khalqi al-Qur'an kama abin da ya faru na takurawa mutane da suka yi cewa dole kowa ya ce Qur'ani watin halitta ne wala Allah hadha ma ashara ilayhi al-Imam Ahmad min karahati as-suwat wataƙila wannan ya sa imamu ahmad ya ishara akan karhancin sanya bakin kaya da annahu shi'arul zalama saboda ya zama tambarin macuta ne wallahu alam wato abin da ya faru jama'a shine lokacin da banu umayya suke halifanci sarakunan su suna da irin star da suke sakawa fari da girin kamar yadda ya zo a cikin tarihin to waɗanda suka zo suna so su musu juyin mulki banul abbas da suka fara da'awarsu a khurasan sai zama tun da ran da su fara da'awar sun sanya baƙaƙen suturu da kuma wata baƙar tuta wadda suka an so a gun jagoran wannan tawaye shine abul abbas muhammad ibn muhammad ibn ibrahima al abbasi ya ba su wata baƙar tuta wadda take ita ce tambarinsu sai zama daga nan ya zama musu kamar uniform sojojinsu da sarakunansu da gwamnoninsu da shugabanninsu duka suna sa baƙaƙen kaya har ma an san su a cikin tarihi da suna al-musawwada in ka wurin taban tarihi ka ji an ce al-musawwada to kamar ana cewa ne wato jama'a ko sojoji ko tawagan mabiya daula abbasiya yadda ka san dai jam'iyyun siyasa a yanzu suna da kowane suna da kalolin su to haka su kuma sai zama baki shine kalar su to dama kuma wato sutura baka ba ba ta halasta bane amma dai ba ita ce asali ba fari shine asali sai zama kuma a wannan lokaci an samu waɗannan azzalumai su suke amfani da ita duk sanda mutum ya saka sai zama kamar yayi kama da su sai aka kamar shi ma ɗaya daga cikin su to dole sai mutum ya guje mai kamar yanzu ne a wannan zamanin ƴan shi'a su suka shahara da sa bakin kaya inda kaga wani mai bakin kaya to za a fara tunanin ko dai dan shi'a ne kaga dole musulmi ya dinga gujewa bakakken kaya ko ba gaskiya ba Allah ga ta bala ba ce haramun bane amma musamman zaka shiga wani wuri da ba san ka ba kamar musamman a ce lokacin da suke yin wata harka ta su ko ya faɗo daidai da wani biki tunda ba sa ba sa wuce wata guda ba su wani taro ko wani biki ba kaga sai ka dinga kana lura da irin kayan da ke jikinka shin baki ne ko ba baki ba dan kaka je wani waje a dinga ma kallon wani batacce alhalin kana da imanin ka Allah ya shirar da mu ma'ana dai kar mutum ya sake ya dinga sa kaya irin wanda za a ganshi a mushi wani mummunan fassara na, na, na wasu batattu ko kafirai ina fata mun gane wannan na'am ne fa hudu ba eh waɗannan wai suna SS ne ko SS su ne suke saka bakaken suit da su da lauyoyi in kaga mutum na jawabi ko yana zaune ga wani ya zo ya batare da bakaken kaya suit da da da, da gilashi ga alama wai shi jami'in tsaro ne mai farin kaya kuma kayan shi baki ne jami'in tsaro ne na ciki ko to su uniform ne na su ba ba yadda ka iya da wannan sana'a da sana'ar lauya yanzu da da makamantansu da dan sanda ya suka iya dole su sa bakin kaya ko tunda ya zama uniform amma dai abin da yake nufi kai da kake farar hula civilian ba wanda ya tasasa maka ba wanda ya ce irin uniform ɗinka kenan to ka dinga yi kana taka tsantsan amma fa halas ne ba haram bane sai dai kawai dan zari'a da kuma shubha za ta iya faruwa kuma kaga irin wannan jama'a shi ya dinga faruwa ko kwanaki mun faɗi wannan da mutane da dama a shekarun baya da aka dinga rigingimu a nan garin Kaduna an dinga yanka mutane saboda suturar su wani ya fada da suturar kafirai alhalin musulmi ne sai shiga unguwar musulmai ko mota ta biyo da shi ana irin wannan fitintunan da an tare shi kawai an ga kayan yanka shi kawai za a yi wani kuma da kayan musulmi alhalin kafiri ne ya shiga ango kafirai a gwanin gora sun kashe mutane da dama irin haka shi yan uwansu ne dan sun gansu da kaftani ko babbar riga ko shakwara da jamfa sai kawai su yanka mutum sai daga baya su ga shi nasu ne to haka kuma musulmai su ma sun samu kansu cikin wannan kwarakwaran to alayi halin me yasa har aka iya mutum irin wannan hukuncin shine shi ya bada zari'a na irin sitirar da ya saka sai mutum ya dinga kiyayewa akwai manyan mutane da jama'a waɗanda suke sun sa abin da suke yi ko ƙasa tura suka je wala ba su canza kaya ba su canza kaya saddauna har ya gama yawon da ya yi a ingila ba bai taɓa cire rawaninsa ba haka yar aduwa marigayi har yanzu akwai ire-iren su za ga duk inda za su je da kayan su suke zuwa har cikin turawan haka Buhari ma ko to shi ma haka yake haka na saurari wani kasan na Muhammad bin Usman da ya je kasar abin nan America yace haka ya dinga yawa da babbar rigar shi dinda zai shi ai ta kallon shi kaga wato a san ka a san kai wani iri ne kuma su turawa suka gane haka sun fi girmama ka cewa wannan ya san mutuncin al'adar shi amma da zaran ka je ka saki naka ka kama na sai ce ayya wannan ba shi da identity baka da shakhsiya Allah ya tsare mu na'am na'am riko da fararen kaya daidai ne don shine asalin suturar musulmai kullum mutum ya dinga sa fararen kaya wannan daidai ne domin shine a habbu siyab shine mafi soyuwan sutura ga ainihin shari'a musulunci a ce mutum kayan shi diman da'iman fari ne daidai ne inda zai zama ba daidai ba in yana ganin sanya wanda ba fari ba cewa haramun ne ko ba ba halas bane in yi wannan itikadin to ya ya yi guluwi amma dai zama kai ra'ayinka shine sa fararen kaya kawai kuma kana sawa kana tunanin ai wannan kana bin shari'a ne ko al'adar musulunci wannan daidai ne kuma ana fata Allah ya baka ladan yin haka amma wanda zai ce in ka saka kayan da ba fari ba kai kuskure to wannan shine ya kuskure ban san ko akwai mai irin wannan ra'ayin ba na'am kamar mutum ya duba wancan hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan mummuni ne su saka na'am sai ka zace ko wani mutum gabaki ɗin little sat ne eh na taba jin mana albani ya bayani wani yace duk mutum ya saki wannan ya zama wani bid'a ake dukkan wani nashi gabaki ɗin little sat na tunawa to mala idan mutum ya dauki wannan fararen kaya kawai gabaki ɗaya ta so ne kasar shi ma ba zai zama irin wannan ba
ban gane kan magana ba idan mutum wanda shi zama nisfu sak ya zama ya duk wanda nashi gabaki ɗaya little sat ne baya tunawa okay ya kamata wani ya- wani ya kai sulsu sak wani ya kai can kusa da kafan to wallahi ban san wannan karatun ba mala albani Allah ya tsare yayi bayani yace yace haka yace bid'a ne yin haka sa har fararen kaya ma yake kullum fari kawai bid'a ne to gaskiya ban ban sani ba eh na'am shine ai halascin kenan eh ok to yanzu na gane magana ma'ana mutum ya zama abin da yake shirya na misali salama shine yana nawa'awa wannan gaskiya ne eh wannan gaskiya ne wanda Allah yana nawa'awa amma ni abin da na dauka a ce a ce mutum ya zama dan bid'a oh shine ce ban sani ba gaskiya ban sani ba wallahu alam amma babu shakka nawa'awa shine asalin shari'a dan mutum ya zama kayan shi duka farare ne gaskiya ni bana ganin yayi laifi ni a ra'ayina ban ganin yayi laifi saboda babu dan babi ne na mu'amala kaman abinci ne yanzu mutum kullun tuwo yake ci bai yi ma kowa laifi ba dan babi ne na mu'amala amma wanda zai zama laifi shine wanda yake ganin yin akasin haka kuskure ne ko yana yana yin haka ne da itikadin wannan ne kadai daidai da itikadin wannan ne kadai daidai amma wanda ya nawa babu shakka yafi kusa da shari'a na sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam Allah ya samu dace wa kariha huwa wa ghayruhu tagmid al-ayn fi salati sannan al-imamu Ahmad shi da waninsa sun kyamaci idan mutum yana sallah ya dinga rufe ido mutum yana sallah sai ya dinga sanda ke karatu ko yana tsaye sai ya rufe idansa suka ce wannan babu kyau saboda mene saboda shi'ar ne na Yahudawa da Kiristoci sune in suna addu'a sai an rufe ido wa qala huwa min fi'lil yahudi yace wannan aikin Yahudawa ne wa qad rawa Abu Hafs al-Ukbari bi isnadihi an Bilal ibn Abi Hadrat qala yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace tama'adadu wa khshawshanu wanta'ilu wamshu hufata yace tama'adadu ku dinga bin ku dinga kama da irin tsarin rayuwa ma'adu dan Adnan shine tama'adadu wani kaka ne daga cikin kakan Larabawa ma'adu dan Adnan wanda rayuwarsa ta kasance rayuwa ce wadda take rayuwa ta jarinta da ƙarfin hali kar ku zama wato talalabuwa ko masu son hutawa irin na 'yan birni da 'yan bariki da waɗanda ba lahira ta dame su ba shine ma'anan ta ma'adadu wa shaushanu ku dinga zama masu zafi kar ku zama masu ragantaka wanta'ilu ku dinga saka silifa takalmi wamshuhu fatan kuma wani lokaci ku dinga tafiya da kafar ku babu takalmi sai dai wannan hadisi a matsayin shi na marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da'ifi ne kamar da malam albani nasiruddin ya raunatar da shi a cikin silsilar da'ifa a cikin lamba ta 3417 amma ya tabbata daga maganan sahabi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda a matsayin magana mauqufiya ina fata mun gane wannan sai ce wa hadha mashhurun mahfuzun an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yace wannan ya shahara an kiyaye shi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda annahu kataba ilal muslimina cewa ya rubuta wannan sako zuwa ga musulmai ya aika da shi gari gari wa sayati zikruhu insha Allahu ta'ala za a zo a ambace shi a nan gaba in Allah ya so fi kalamil khulafa'ir rashidin in an zo magana akan zantukan halifofi game da ainihin hana koyi da kafirai wa qala at-tirmidhi al-imam at-tirmidhi yace haddathana qutaybatu قال حدثنا ابن لهيئة عن أمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتي منزان الله يتي ليس منا من تشبه بغيرنا wanda duk ya je yayi kama da wasunmu to ya fita daga cikinmu la tushabbihu bil yahudi kar ku je kuna kama da yahudu wala bin nasara ko da kiristoci fa inna taslimal yahudi bil isharati bil usbi bil asabi gaisuwar Yahudawa ita ce sallamarsu shine yin ishara da ainihin yatsu da yatsu bil asabi'i da yatsu wa taslimin nasara al isharati bil akufi su kuma nasara da hannu gaba daya waving da mutane suke to wannan na kiristoci ne kawai ka buga mutane sai ka daga musu hannu haka ko kuma kai haka to na yahudi ne amma ya tabbata cewa in ka hada da sallama ka daga hannun tare da sallama wannan babu laifi amma daga hannu kawai irin yadda muke dinai da muna kan ababen hawa a mota ko a mashin da kaga mutane kawai sai ka daga hannu kawai ka girgiza to wannan gaisuwar yahudawa ce da kirsoci jama'a ka ga ta riga ta gama gama gari wannan gaisuwa fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un za ga ma sai a ce ya wuce nan ko daga mana hannu bai ba eh shi ma duka da irin shi ne idan mutum yana neman izini kawai sai ya danyo na haka da hannu ya wuce duk irin shi ne ishara da hannu cewa za ka yi zan fita na fata mun fahimci wannan jama'a to kun ga irin wannan shine abin da yake faɗa cewa abubuwa da dama fa yanzu wannan wanda yake yi bai da tarihi akan cewa ma na Yahudawa ne wataƙila mutum bai taɓa ji ba amma da haka ba za a ce ya zama daidai ba dole in ya sani sai ya gyara jama'a mun gano wannan da kyau ko wannan hadisi ne Hassan duk da zaka ji a cikin isnadin shi akwai Ibn Lahiya amma akwai isnadojin da suka zo wanda suka ainihin kawo wasu masu riwaya da suka mashi mutaba mala albani nasiruddin ya tabbatar da ainihin hasanancin wannan riwaya wa qala tirmidhi yace warawa ibn al-mubarak hadha al-haditha an ibn lahi'a wa lam yarfa'ahu ibn al-mubarak ya rawaito wannan hadisi daga ibn lahi'a ainihin wato bai daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato riwaya ta tsaya akan kakan amru dan shu'aib wanda shine abdullahi dan amru dan as wa hadha wa in kana fihi da'af yace fihi da'if yace wannan riwaya duk da yake akwai wani mutum mai rauni a cikin ta shine ibnu lahiya din can faqad taqaddama al hadithu al marfu hadisin da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabata cewa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum wanda diye kama da wasu mutane ya zama ɗaya daga cikinsu kuma mun ji fassara cewa ko dai a ce ya zama kafiri irinsu ko kuma ya zama ɗaya daga cikinsu da gwargwadon irin wannan aikin da ya yi wa huwa mahfuzun an huzaifa ta bani yamani aidan min qawli har ila yau kuma ya tabbata daga maganan huzaifa dan yaman Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa wa hadis ibn lahi'a yasluhu lil i'tidad kuma riwayar nan ta ibn lahi'a za ta iya ai aiki da ita wajen kara ma ruwayin karfi kaza kana ya ƙulu ahmadu wa gairuhu haka imamu ahmad ya kasance yana faɗa game da riwaya ibnu lahi'a da shi da wasu malamai suna faɗa haka game da shi sai mala ya ce wa aidan marawa abu dawuda har ila yau daga cikin hujjoji akan wato rashin dacewar musulmi ya kama da kafirai shine riwaya abu dawuda da yace حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد ابن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبي kurike wannan inda aka samu matsala kenan Muhammad ibn Ali ibn Rukana din nan zaka ji an ce majhuli ne ba a san shi ba an abihi anna rukanata sara annabi sallallahu alaihi wasallama fasarahu annabi sallallahu alaihi wasallama cewa rukana din nan sun yi kokuwa shi da annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kada shi qala rukana rukana ya ce wasa mitin nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya kulu na ji manzon Allah yana cewa farqu ma bainana wa bainal mushrikina al'ama'imu alal qalaris bambancin da ke tsakankanin mu da maguzawa shine yin ainihin wato rawani akan hula su suna yin rawani ne kawai akan kansu amma musulmi fa suna yin rawani ne akan hula sai dai wannan hadisi kamar da muka gabatar hadisi ne ba'ifi saboda rashin malaman hadisi ba su san wane ne Muhammad ibn Ali ibn Rukana jikan wannan sahabin wato Rukanatu dan Abdu Zaidin Abdu Yazidin wanda yake sahabi ne kuma dan uwa ne na jini ga Annabi sallallahu alaihi wasallama wanda yake ya musulunta a Fatuhu Makka sanannen sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan da aka ce ko dai a Muhammad ibn Ali ibn Rukana ko ko Ja'far dan Muhammad dan Aliyu dan Rukana da shi da baban nasa mai suna Muhammad dan Aliyu dan Rukana duka ba a san su waye su ba ba a tantance su wane ne su ba akwai shi Muhammad dan Aliyu dan dan Rukana shi an ce saduk ne amma shi wancan Ja'far dan Muhammad dan Aliyu dan Rukana malamai ba su san shi ba da haka hadisin dai da'ifi ne wa ba yaktadi annahu hasanun inda abi dauda sai malam yace kaga wannan isnadin yana matsayin hadisi ne hasan a wajen Abu Dawuda warawahu aiban warawahu Tirmidhi aidan an Qutayba Tirmidhi ma ya fitar da shi daga Qutayba wa qala yace gharibun yace wannan hadisi ne mai rauni domin Tirmidhi dan yace garibun kadai mai rauni yake nufi walaysa isnaduhu bil qa'imi yace isnadin sa ba miƙaƙƙe bane wala na'rifu abul hasani ba mu san waye abul hasani din can ba wala ibn rukana kuma mu san waye ibnu rukana din can ba duk ba a san su ba wa hadha alqadaru la yamna'u an ya'tadida bi hadha alhadisi wa yustashhada bihi wa hadha bayyin yace wannan wato matsayin na rashin inganci tabbatacce bai hana a yi amfani da hadisin a matsayin shahidi wanda zai ƙara wani ƙarfi ba za a yi watsi da shi gaba ɗaya ba wa hadha bayyin wannan abu a fili yake في في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع cewa neman da ake yi ma musulmi ya sha bamban da kafiri a wajen libas shine mufaraka a samu bambanci tsakanin musulmi da kafiri a wajen sutura to wannan al'amari ne wanda shari'a tana neman musulmi ya aikata haka a kaulihi kamar yadda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa farqu ma bainal halali wal haram addif wasaut bambanci tsakanin saduwa ta aure wacce take halalci da kuma saduwa ta zina wacce take haram ne shine addifu wasaut ganga da za a kada ta raka amarya da kuma waka da ake yi ta ƴan matan amarya ce wannan shine bambanci kaga ko ita karuwa ba a wannan sanarwa a ɓoye ake zuwa yi shine bambancin kenan kenan kamar yadda fa inna tafriqa bainahuma matlubun fi zahiri bambancin da ake nema na zahiri tsakanin aure da zina abin nema ne shine sanarwa yayata abin a ji labarinsa don ya bambanta da zina ko idil farqu bil i'tiqadi wal amali dun al imama domin ai asalin bambancin yana faruwa ne wajen aqida da ayyuka ba wajen rawani ba hasilun yana faruwa ne bambanci tsakanin musulmai da kafirai aslan yana faruwa ne wajen aqida da ayyukansu ko da babu rawani a kawunansu da suka nuna bambanci tsakaninsu za a samu bambanci tsakaninsu kamar yadda bambanci da ke tsakanin aure aslan da ainihin zina shine siga da sadaki da shaidu ko ko da ba a yi gangan ba ba za su zama ɗaya ba amma da haka aka ce dole sai an yi wannan abin abin da zai shaharantar da cewa wannan aure ne shine a ji ƴan mata ko dattawa suna irin wannan waka ta rakiya amarya a ji ana ana biki a ji ana abin da ya zama wato sananne da gwargwadon bukata sananne ne shi ba wancan wanda ake a ɓoye na ainihin zina ba ina fata mun gane wannan na'am yi akan hula shine saba musu abin da yake cewa kenan domin su ba sa yi a kan hula su akan gashin su kawai suke yi نعم سيتي آه آه فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يكن فيه فائدة بعدين شما ونن بمبنتا رواني تكانن سو تكانن مسلمي da kafirai abin nema bane da babu fa'idan ambatan wannan wa hadha kama anna al-farqa bayna ar-rijali wan-nisa kaman yadda yake bambanci tsakanin maza da mata lamma kana matluban zahiran wa batinan yayin da ya zama abin nema ne a zahiri da kuma a boye lu'ina almutashabbihat min an-nisa'i birrijal sai aka tsine ma waɗanda suke mata masu kama da maza wal mutashabbihina min ar-rijal bin nisa da kuma ainihin wato masu kama da mata a cikin maza wa qala har manzo Allah yake cewa akhrijukum akhrijuhum min buyutikum ku fitar da ƴan dauri daga cikin gidajenku wanda yake ɗan dauri a cikin gida to ya kore shi namiji mai kama da mata da mata masu kokarin kama da maza a cikin sutura da take-taken rayuwarsu an hana domin mene don tabbatar da bambanci tsakanin maza da mata a zahiri duk da yake koda ko mun yadda namiji ya kai ga sanyin daudanci babu yadda za a koma ta mace sai dai a yanzu da yake an ce ana zuwa a yi transgender ko ana zuwa mutum saboda bala'in kafurci da maguzanci sai mutum ya je ya biya kuɗi a asibiti a ƙasashen turawa kuma kamantansu sai a je sai a canza shi daga daga jinsiyar da Allah ya mishi daga namiji zuwa mace ko daga mace zuwa namiji an yi wannan birjik saboda kaiwa matuƙa wajen kafirci har kuma a ƙasashen amerika da makamantansu doka ne irin wannan mutumin wai a kyamace shi doka ne a kyamaci mutumin da ya irin wannan abu kwanaki nake karantawa cewa wata mata a ƙasa amerika bai fi sati biyu ba ma'aikaciyar kotu ce kama a ce rijistara ce ta kotu mai ba da takardar aure ta ƙi bayar ma wasu masu auren jinsi namiji da namiji ƙato ya auri ƙato 'yan luwaɗi ta hana su takarda aure alƙalin garin ya ci mutuncin ta yasa aka kulle ta ita kuma ta ce ta hana ne saboda ya sabawa aqida ta ita kirista ce ba ta iya bayar da abin da ya sabawa addinin ta ba tana da istiqama addinin ta kenan go sai alƙalin ya sa aka kira ta ya ci mata mutunci ya kai ta gidan yari cewa ta zauna a gidan yari har sai ta yadda za ta saka hannu akan wannan takarda saboda haka da ta yi wulakanta dokar ƙasa Amerika ne fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a yanzu ba ƙasa Amerika akwai mutane an ce sama da miliyan hudu masu auren jinsi sofa namiji da mace amin namiji da namiji da mace da mace waɗanda sun yi aure an ba su takarda kuma an san su suna rayuwa tare sun fi miliyan hudu zuwa yanzu a Amerika eh ba sai da kuma mutum ya auri mata biyu ba ba su yadda ba duk in aka yi wannan magana za su ce a ai barna ce bai dace ba amma kuma wannan sun yarda da shi ko ina suka nufa uku Allah ya tsare mu da shine sai mala yake cewa wa aiban ko wa nafa al mukhannasa al-mukhannisa aka kuma akwai wani wanda yake al-mukhannas an ambace shi a baya wanda yake yana yin abu irin na mata dan daudi ne manzo Allah ya sa aka kore shi lamma kana rajulan mushtabihan fi zahiri bi ghairi jinsi kasancewar shi mutum ne wanda yake a zahiri yana kokarin kama da jinsin da ba irin nashi ba yana kokarin kama da mata wa aidan an abi ghatfan al-murri qala sami'tu abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu anhuma yaqulu yace naji Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa yana cewa hina sama rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama yawma ashura yayin da manzon Allah ya azumin ashura wa amara bisiyami manzon Allah ya bada umarni kuma cewa musulmai su yi wannan azumi qalu suka ce ya rasulullah innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara wannan fa wani wuni ne wanda yahudu da nasara suna girmama ranan ainihin wato ashura a ce kuma mu musulmi muna girmama shi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace idza kana al-amul muqbil insha Allah sumna al-yawm at-tasi'a idan Allah ya kai mu shekara mai zuwa in Allah ya so zamu yi azumin tara ga wata mu hada da goma ga watan kenan saboda mu saba ma yahudawa kaga su kan sabai suna da ishari akan cewa ba daidai bane su yi abu irin na yahudawa da haka da yace sai suka ce to ai ko kaga ya manzo Allah wannan rana fa Yahudi suna ganin girmanta Nasara na ganin girmanta yoshin ma zami sai manzo Allah ya ba su mafita akan ga yadda ya kamata a yi dan ya zama an samu ibadar kuma an saba musu a lokaci guda shine ya zama musulmi suna yin azumin tara da goma ga wata falam qala falam ya'til amul muqbilu hatta tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sayyidina abdullahi dan abbas ya ce shekara bata zagayo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai zama kenan yanzu sunnar azumin al-muharram shine yin tara da goma ga wata yin goma ga wata sunna fi'liya wal qawliya yin tara ga wata kuma sunna ainihin wato wata ke qawliya kawai wannan hadisi ma da yace rawahu muslimun fi sahihi al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin sa sahihul imami muslim ibn al-hajjaj ina fata mun gano wannan jama'a warawal imamu ahmadu an ibn abbasin qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم har ila yau al-Imam Ahmad ya fitar daga Ibn Abbas cewa manzon Allah ya ce sumu yawma Ashura wa kharifu fihi al-yahuda ku dinga azumin ranan Ashura ku dinga saba ma Yahudawa wa sumu qablahu yawman ku yi azumin rana gabanin sa aw ba'dahu yawman ko rana bayan sa to wannan ƙarin shine bai tabbata ba cewa rana bayan sa ranar 11 ga wata kenan warawahu sa'idun bil isnadi wa labzihi hakanan kuma ainihin sa'idu ibn mansurin kenan ya ruwaito da irin wannan isnadin da lafazin cewa su mu yawma ashura wa khaliful yahuda ku yi azumin ashura ku saba ma yahudawa wa su mu yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai ku yi azumi rana kafin shi ko bayan shi duka dai shine the same hadisi ne wanda yake wancan karin munkari ne cewa ayi azumi bayan ranar ashura sha ɗaya ga wata a'a abu ne tabbata shine tara da goma wal hadithu rawahu ibn abi laila an dawuda ibn ali an abiyi an jaddihi ibn abbas yace wannan hadisi ibn abi laila ya fitar da shi daga ainihin dawud ibn ali daga babansa daga kakansa shine ibn abbas din irin dai wannan riwaya wadda take ainihin ita ma bata tabbata ba da dai wannan irin lafazin fatadabbar yace tsaya ka kalli wannan haza yawmu ashura kaga ga rana ashura yawmun fadilun rana ce mai daraja yukaffaru sanatan madiya yana ainihin wato azumin shi na sa a kankarewa mutum zunubin shekara da ta shuɗe samahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya azumci wannan rana wa amara bisiyamihi yayi umarni da azumin wannan rana waragaba fi ya kwadaitar kwarai dan sa waye ana bi anguwa anguwa ana shela cewa duk wanda bai ci abinci ba ya ci gaba da azumi wanda ma ya ci abinci ya fasa ci ya azumi yana cikin sayo muslim kaga ya kwadaitar kwarai game da azumin shi yana cewa mu muka fi cancanta da mi koyi da annabi Musa summa lamma qila lahu qubayla wafati sannan gab da rasuwarsa aka ce masa innahu yawmun tu'azzimuhu al-yahudu wan nasara aka ce masa kaga fa ya manzon Allah wannan rana yahudu da nasara suna girmama ranan amara bi mukhalafatihim sai ya umarni da a saba musu bi dhammi yawmin akhar ilayhi yasa aka gwama wata rana daban zuwa ga wancan rana wa'azzama wa'azima ala zalika yayi nufata ya aikata haka aikace ba dar mutuwa ta riga ya shiga haka ba ولهذا استحب العلماء منهم الإمام أحمد أن يصوم تاسعاء وعاشوراء ذاك إمام أحمد يتي مستحبي نشيد وسمع لمي للي متن أزمن تاسعاء دا عاشوراء وبذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم dan da wannan ne sabai suka kawo hujja cewa ranar girmamawa ce a gwan Yahudu da Nasara sai aka ƙara tasu'a da Ashura din bil munasaba shine wanda yake son jin karatu akan Ashura ya koma ya saurari kasusuwan mala albani marigayi Allah ya gafarta mishi wanda sunansu kenan ashura kasan ne guda goma ko sha ɗaya ko waɗanda waɗanda aka karanta ainihin babukan ashura cikin sahih muslim da kuma maganganu akan bidiyoyin ashura wanda yan shi'a suke yi da nasiba yan shi'a masu dukan jiki da zubar da jini da kuka da kuma nasiba masu yin cika ciki da sallar gani da kwalliya da ziyara da yanka dabbobi don murna duka waɗannan bidiyoyin gaba ɗayansu ba su tabbata ba abin da ya tabbata kaɗai shine azumin sai mutane su koma su ƙara sauran waɗannan kasusuwa don samun ƙarin bayanai a cikin insha Allah qala sa'id ibn mansur haddathana sufyan ibn amr ibn dinar sami'a ata sami'a ibn abbas radiyallahu anhuma yaqulu yace yaji ibn abbas yana cewa su muttasi'a wal ashira wa khaliful yahuda ku dinga saba wa yahudawa ku dinga yin azumin tara da goma ga wata wannan ya tabbata daga ibnu abbas al-imam al-baihaqi ya fitar da shi da kuma ainihin abdurrazzaq da kuma shi malam sa'idu dan mansur dan a cikin sunan dinsa sai ma da ya kara cewa wa aidan an ibnu umara radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama qala daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda yace daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzo Allah yace inna ummatun ummiyya mu al'umma ce wadda muke ba mu da tarihin rubutu da karatu ba, ba al'ada mu bace a ce komai sai an rubuta kuma da amfani da rubutacciyar magana la naktubu wala nahsabu ba ma yin rubutu ba ma kuma dogara da lissafi asharu hakaza wa hakaza yace wata haka ne da kuma haka haka yazo a cikin riwaya zai haka goma ɗaya goma biyu sai sake yin kuma haka sai ya kala daya wato 29 kenan kaga 10 daya 10 biyu sai kuma tara yace asharu hakaza wa hakaza wa hakaza ai yani marratan 29 yana nufin wani lokaci wata yayi kwana 29 wa marratan 30 wani lokaci wata yayi kwana 30 rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka fitar da wannan wannan hadisi babu shakka hujja ce hujja ce qat'iyya game da cewa game da lissafin watannin musulunci da ibadojin da suke da alaka da wata na ainihin musulunci kamar azumi kamar ainihin aikin haji kamar masu idda ko takaba ko wani lissafi duka ana lissafi ne da watannin ta hanyar gani na ido domin haka manzo Allah ya faɗa ƙarar cewa idan kun gani har Qur'ani ma ya faɗa cewa idan an gani ba ba kawai a zauna a yi lissafi na kalanda ƙarƙashin ƙa'idoji na lissafe-lissafen 'yan astronomy ba da sauran masu ilmomin lissafi na ainihin wato sararin sama da lissafin dare da kwana ko shekaru ko makamancinsa a ce duk yadda aka samu a lissafin nan dole sai an bi shi ba wannan ya saba wa asalin manhajin da Qur'ani da sunna suka tabbatar game da lissafin ganin wata amma malaman musulunci har a wannan zamanin suna cewa babu laifi a isti'ana da waɗannan alat ko waɗannan ilmomi ko waɗannan ainihin devices wajen rage wahala da kuma yin kirdado don a rage ainihin wato faɗin inda za a ko lokaci ko yanayin da za a duba wata don amma a ce an dogara da shi kacokan kamar da ake za wasu ƙasashe na musulunci irin malaysia da makamantansu babu ruwansu da duban wata sun riga sun yi kalandar su kawai ta shekara yadda kasa ana yin kalandu a makarantu da wurare da cibiyoyi da makamantansu ko kuma yadda ake wannan gregorian kalanda wadda ya riga an san ga yadda take kawai stagnant ko ina haka take to wai sai su mai da kalandar musulunci ita ma haka to wannan ba daidai bane haka jama'a game da lokutan sallah shi ma yana daga cikin wato fandarewa asalin manhajin musulunci shine a mai da lokutan sallah kawai su zama stagnant a bar su kawai a sa wani allo a cikin masallaci a rubuta asuba karfe kaza kiran sallah iqama karfe kaza jira liman minti kaza azhar minti kaza kaza in an zo magariba kuma sai a ce magariba sai a ce faduwar rana to me yasa wancan ba a ce asuba fito alfijir ba azhar a ce zawali ko da kyakwan ba su gane zawali ba ko sai a fassara musu a ce rana ta koma yamma ada sai a rubuta su yadda suke a sunnance asuba fitowa alfijir azhar zawali la'asar idan inuwa ta kai tsawon abu magariba faduwar rana isha buye shafaki me yasa ba za a rubuta haka ba sai a ce kuma jira liman minti biyar wannan ya daga cikin bidiyoyin ahlus sunna jama'a ya zama ko ina masallatan musulmai haka aiki gaskiya wannan kuskure ne har kuma mutane liman nan yana yin minti biyar na mako za ga mutane sun fara tsaki kawai ana neman ina na'ibi yake shi kanshi a ce ga na'ibi ba fa sunna bane na'ibi da ake nadawa musamman a ce wani sunan shi na'ibi liman na biyu baya cikin sunna kowa kawai duk wanda aka ganshi kawai da dan alama zai iya ko musamman salolin rana wanda suke da rufin asiri eh ya shahara mugun mugun mugun tarbiya ce sanda ake jiran nan duk ana samun lada ne jama'a sanda ake jira din nan za a ci gaba da jiran liman har sai in ya bada uzurin cewa ayi ko kuma ya tabbata baya nan ko wani abu makamancin haka wannan allan da ake sakawa allan bid'a ne domin eh na'am gane lokacin shine kiran sallah shine kiran sallah ladanin masallaci shi ya san lokaci yayi a ilmance da ya kira sallah kowa kowa ya san lokacin sallah yayi babu laifi a ya zama an san interval da ke tsakanin kiran sallah da tada ikama misali amma ba ya zama stagnant ba dan manzo Allah abin da yake wata rana in ya ga faizara ahum ijtama'u ajala faizara ahum abta'u akhara amma a mai da shi irin wannan static ka'idar ita ce ake bi ko da yaushe har ma in aka canza ta in ba faɗa mutane wai su ta korafi wannan baya cikin manhajin sunna game da salloli a masallatai babu kuma wanda ya taba karanta wannan a cikin karatu mutane ne kawai suke su ba san da suka samu shi ba na'am eh eh mun yi wannan karatun ran na ko game da hukuncin yin sallar limami a zaune na ga mun karanta daga cikin tufatul la'awadi sharhin sunan tirmidhi ko daga cikin shi ne wannan hukuncin hukuncin kamar yadda dai alaji yake fada shine galibi dai abin da ke faruwa shine asalin jagororin ba su ma da ilimin da ya kamata su samu na jagorancin al'umma yanzu wannan abin in aka ce yanzu waye ya fara yin shi da wuya a iya tunawa waye ya fara saka allo a masallaci yana saka lokutan sallah har ya zama duk masallatan kasar na haka suke duka har zaka gama har da wani design din yanzu allo da ake siyarwa da ake siyarwa na musamman mai lokutan sallah din nan kullum ana juya shi har da digital wanda ake kawo da kasar maka wanda yan China suka yi tunda sun ga ana yi shikenan suka zo suka yi suka kawo kasar maka suka sa mai kiran sallah da komai duk ana sai da su yanzu ana kai su ko ina ana amfani da su waye ya fara yin wannan abu ma yanzu ai me yin amfanin ladani mai kiran sallah shine ya ga mutane lokacin sallah yayi kuma shi ya zama akan ilimi yake ya san lokutan sallah kai kuma inda kai musulmi mai sallah ya kamata ya zama qalbuka muta'allaqun il masjidi amma mutane kawai sai in dai sun zo sai dai su kalla ba duk in ka shiga masallaci yanzu da kafin ka fara nafila sai ka kalla Allah ne ka ga karfi ne za a yi sallah sai ka ce wani match din kwallo na'am
sai ce ma saboda ai galibi dama ba a duba a fili lokaci kaza yake kiran sallah a jiko ba a duba fijin eh lokacin kai dogara eh haka kuma su ake da azumi fa mutane ba ruwansu da ba ruwansu da rana ta faɗi ko bata faɗi ba kawai mai timing committee suka ce mai kalanda ta ce kawai kalanda ta ce a daina cin abinci karfe biyar da minti uku to shikenan wannan kuma ta ce a dinga shan ruwa karfe bakwai da minti ɗaya za a sha kawai ba wanda zai ce bari ya fita wajen gari ya duba da akwai wanda tijo malam sadis yana nan yana raye baban jamil sadis Allah ya kara mishi lafiya wannan dattijo bawan Allah shine na sani yana da wannan kokarin yakan hau abun hawan shi musamman sai ya fita bayan gari ya kama hanyar kaduna ɗin nan ko makamancinta ya je ya gayyawu shara take faduwa in ya zo sai ya faɗa ya faɗa a markaz lokacin ya ce to rana tana faduwa karfe kaza ne bayan mako ɗaya biyu in ya gaira ya canza sai ya sake fita ya sake dubawa da na san yana yin haka saboda ana cikin garuruwa ɗin nan da gine-gine dogaye da sauransu da gafala irin ta mutanen birni ba ma ya sani sai kaga mutane gaba ɗaya malam sun sauka da kan manhajin yanzu wannan abun karamin ilimin nan na ai a cikin iziya ake fara karanta shi ko lokutan sallah mutum da suka san shi cewa zawali faduwar rana kaza kaza ba ma sani ba karatun iziya ne sai dai halari ne ma ko amma dai kowa ya san karfe ɗaya azhar ta yi ta yan izala karfe biyu ta yan dariƙa ce kowa ya san wannan uku da rabi zuwa saura kwata hudu saura kwata na yan izala la'asar kaga an canza wa mutane gaba ɗayan manhajin addinin jama'a to dole sai mun dawo cikin hayyacinmu game da wannan Allah ya tsare mu na'am a dinga sanarwa a rido lokacin sallah rana za ta menene yake ya yake ne ya ne na sun su eh forecast kenan ko weather forecast to shi ne abinda muka ce in ma an faɗe shi sai dai don ya ƙarraba wa mutane wato scope ɗin malam ku ne malaman lissafi ya zan yi faɗa ne da za a gane maimakon in ya zama tazara thank you very much tazaran inda ya kamata a kintace abin ko ya ƙarraba wa mutane amma ba wai ya zama wannan shine umda ba amma abin takaici shine masu yin wannan abu ba gani suke lada suke samu a na ji wani lokaci sukan ce insha Allah ko wadda forecast da damuwa sai zama akan za a yi ruwa a wuri kaza wuri kaza za a yi sanyi dan mutane su fita da riga sanyi ko su fita da lema shine amfani wadda forecast a inda a inda turawa ko mutane da suke gan sun ci gaba idan ka je kasashen da ba nan ba akwai tashoshi na musamman na weather forecast a koran da muka je mun ga haka amfanin su kawai shine da safa ka kalla an zaka fita dan ka sai irin shigar da zaka yi za a ce za a yi sanyi mai digiri kaza da sauransu za a yi ruwa ko iri kaza dan in zaka fita ka fita da rigar ruwarka ko kuma ka san irin motar ka tana da abin goge ruwa ko ba ta da shi amma a ce wai a rediyo har kin sallah da ake a rediyo me amfanin shi tunda a rediyo ba masallaci bane sai dai in an ce kawai dan sanarwa amma kar mutum ya dauka yanzu wannan fa wani aikin lada ne dan aikin lada kana yin wanda shari'a ta ce ayi ne wanda shari'a ta ce ayi shine za ka yi kai ka samu lada ba wanda kai ne kai istihsanin sa kaga cewa kaza fa in an yi zai dace a samu lada ina tsammanin ko mutane ne ko suka istihsanin wannan a takeice duk waɗannan ba ababen dogara bane jama'a kowa ya koyi yanda ake gane lokacin sallah a cikin ilimi ga yana shine hadisi na farko a muwadda a muwadda hadisi na farko shine bayani akan lokutan sallah gashi nan a cikin ahalari amma duk mutane sun watsar da wannan sun kama kawai lissafe-lissafe da agogo Allah shi kyauta na'am eh kwamitin lokacin sallah eh na'am duk wata za a fito da kalandar sallolin shi to a ina suke driving wannan information din daga nan ne menene source din na information din kuma su ma irin wannan ne suke irin na wannan gama garin timing calendars din
eh kwamiti ne wanda ke malami na kare masu ilimi akan lokutan sallah okay ba ga cewa yanzu har da ake cikin lokutan sallah ba ya kashi kaza ne a tsakanin ne okay wannan malaman sai su yi shi a rubuce a raba masallatai haka ne yake ma'ana za su tsaya su nazarci lokacin sallah sai kuma su notifying masallatai cewa to ga lokutan sallah a wannan zai zama amru bil ma'ruf ne wannan wannan ya kama da abin da muka faɗa malam sadis yana yi yana zuwa yana dubowa ko eh eh eh inda ga inda a ilmance ne suka yi eh na'am eh ala'ayi halin abin da ni nake cewa hayin da shine kada ladane su itimadi akan wannan shine shi ma dai ya zama yana rage tazara kai ladan kullun in ka zo hau kan mambarin ka kalli alfijir ya keto gwada ko da tsinke ne rana ta yi zawali wannan shine asalin ma'auni kuma ma'aunin kamar yadda ya faɗa cikin hadisin nan kowa zai iya gane shi ba sai wanda ya san ilimi ba ba sai wanda ya san misali yanzu a samu garuruwan da babu wanda ya iya wannan lissafin ya za su yi kenan shi yasa yace mu umma ce ummiya la naktubu wa la nahsabu ash-shahru hakaza wa hakaza fa wasafa hadhihi al-ummata bi tarki al-kitabi wal hisabi alladhi yaf'aluhu ghayruha min al-umami fi awqati ibadatihim wa ayadihim sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta wannan al'umma da cewa al'umma ce wacce take ba ta yin rubutu da lissafi na irin ayyukan ibada kamar yadda sauran al'ummomi suke yin rubutu da lissafi wajen tsara ibadojinsu da bukukuwansu wa ahalaha ala ru'ya manzo Allah sallallahu alaihi ya karkatar da alqibla wani al'umma zuwa ga kallo na ido haisu qala fi ghairi hadithin a inda ya faɗa a hadisai da dama yace sumu li ru'yati ku yi azumi idan an ga wata wa aftiru li ru'yatihi ku sha ruwa idan an ga wata kaga bai ce sumu li subuti hisabihi ba ku yi azumi idan lissafin wata ya cika ba bai kuma ce wa aftiru da hisabi ru'yati ba wa fi riwayatin wata riwaya kuma yace sumu min alwadhi ila alwadhi ku yi azumi daga ainihin alwadah zuwa wadah alwadah shine alhilal jinjirin wata sai dai wannan riwaya malam ya ishara inda take a cikin ainihin wato jami'u sagir na siyuti gaskiya na na yi iya dan binciken da zan iya banganta ba da haka ban san wane ne ya fitar da ita ba wallahu alam amma daga baya zan sake dubawa insha Allah sai yake cewa wa hadha dalilun ala ma ajma alaihi almuslimuna illa man shadda min ba'd almutaakhirin almukhalifina almasbuqin bil ijma yace wannan shine dalili akan ijma'in da musulmai suka tsayi akan shi in banda wasu ƴan kaɗan da suka fandare daga cikin ƴan baya waɗanda suka saba ma ijma'in da ya rigaye su min anna mawaqita as-sawmi wal fitri wan nasakh innama tuqami bir ru'ya inda imkaniha cewa lokutan azumi da sharruwa da aikin haji ana kafa su ne da ganin ido in zai yi la bil kitabi wal hisabi ba wai da rubutu ko lissafi ba alladhi tasluquhu al a'ajimu wanda maguzawa shi suke yi minar rumi wal furs daga cikin rumawa da farisawa wal qibt da qibdawa wal hind da indiyawa wa ahli kitabi da mazowa littafai min al yahudi wan nasara daga cikin yahudu da nasara kamar da bayani ya gabata duk waɗannan lissafin bukukuwan su kirsimeti da ranar kaza da ranar kaza duk waɗanda yake a cikin kalanda zaka iya samun ta shekara 50 nan gaba kalandar nan gregorian tana nan an riga an gama lissafa ta an sai take duk shekara sai dai a ɗauko kawai aji ba ga bane mala to kaga wannan an san ta dama an san duka 25th December kawai come rain come sunshine shine kawai Kirsimeti an san duka ranar ɗaya ga watan Mayu ɗaya ga watan Mayu ne ko shine ranar mene kuma ma'aikata workers day yes shine ranar ma'aikata an san rana kaza 14 February shine ranar me ake ce mishi ranar Valentine kowa ya san wannan wannan lissafi ne stagnant to ba haka musulunci yake ba a ce kawai ranar an riga an lissafa kawai dole ran kaza za a tashi da azumi ko ran kaza za a sauke shi a'a sai an jira an ga abin da hali yayi na wata watan ya cika talatin koko ya tsaya ashirin da tara sannan kuma sai a sake ainihin wato ci gaba da lissafawa da haka ake so zama musulmi suna da consciousness suna da wa'ayu akan lissafin watansu yana daga cikin abin da wato suka zama mana matsala a cikinmu na musulmi shine ba ma san lissafin watan nan galibi in ba ramadana ba da wuya kawai ka tashi wata rana ka tambayi mutane nawa ga wata da zaka butiki kana wannan sabe din to ka tambayi mutane Allah malam yau nawa ga wata ce to Allah ni ban ma sani ba sai ma yace maka wanne Oktoba ko ko Zulqa'ada ce a Zulqa'ada mana to kafin ma ya lissa maka watan nan ya san Zulqa'ada ma aiki ne musulmi ba yau ashirin da nawa ne ga wata bai sani ba ko kuma wanda ya sanin yana kokonto da bakwai ne ko da takwas ko da shida haka tsakanin wasu kwanaki guda uku za ka ga in ba wanda ya mai da kan abin ya zama shi mai muhimmanci gare shi ba yana da wata harka da yake da ita ba zai tana ba saboda ba abin da ake lissafa da shi in ban da azumi da aikin haji daurin aure ne za a sa rana da oktoba ake ko da november za a je wata harka ne albashi ne sainin ne a jikin takardu komai duka an riga an juyar da akalan musulmai a duk duniya yanzu standard wata shine wannan na Gregorian na kafirai har kasashen musulmai waɗanda suke da 89 da musulunci dole sun tirsa su akan sai dai su gwama kamar yadda muke yi ana sai dai a faɗi na musulunci sai a ce kuma daidai da kaza saboda in ba a faɗi daidai da kaza ba ba za a fahimce ka ba shi yasa muke muka zama mutarrin zuwa ga yin haka na taɓa tunawa da daɗewa an san wasu mu za su tuna nan mala albani marigayi Allah ya gafarta mishi yayi karatu akan wannan mas'alar ina jin a cikin sifatus sala ko wasu tafai da ya a can baya ko a kitab dawiya yayi magana akan ayan nan ta ainihin suratul kafi cewa malamai sun kafa hujja ta akan halastin yin lissafin wala bisu fi kafim 300 sinina wazdadu tis'a cewa wasu suna ganin fassara ayan shine lissafin gwargwadon bambancin lissafin luna da kuma sola kalanda ne cewa da lissafin dare da kuma na ainihin wato wuni zai iya bambanta kamar da za ga yanzu mutum shekarar shi arba'in a hijiriya amma kuma an yi kwambatin zuwa ga miladiya sai ya zama arba'in da biyu ko talatin da takwas sai ya zama ya ragu ko ya ƙaru dukan mun san wannan za ka iya gani haka saboda zarcece ne da ake samu tsakankanin lissafin shekarun shi wancan yana nan yadda yake ne na musulunci kuma yana iya ƙaruwa ya ragu gwargwadon nukusani ko cikar watannin da ainihin wato suka ba a cikin wannan shekara. Na'am. Eh. To.
haihuwan da suke ba mutane na haihu a wuri.
Eh.
da musulunci.
Gaskiya ne.
nake ce musu wannan asibitin musulmi ne ya kamata ku rinka sa kwanan wannan musulunci ne a kasa sai kusa na kafirai.
Gaskiya ne.
Ba sani ba ko sun gyara ko ba su gyara ba.
Allah sa sun gyara. Kuma duka na yayin mu haka suke a rubuce da boko wannan da ake ansa ta ta ta population. Ko ka so ka tuna ma ba za ka yi tunawa ba. Kai akwai bala'i fa da muke ba ma da shi fa jama'a ba mu fahimce shi ba.
Ba mutane ni yadda nake bayana duka Na'am.
ina karɓo takarda sai in rubuta na musulunci a baya. Zan yi Ta- adiresin.
takarda haihuwan yara da ake karba jama'a kun ga da boko ake rubuta ma yara kwanan watan bokon su kwanan watan haihuwar su to idan ka an so director ne yake bada shawara sai ka du- juya baya sai ka rubuta equivalent din na musulunci sai zama duk sanda ake watakila wannan yaron wani babban mutum ne nan gaba za a zo neman tarihinsa ba sun san da aka haife shi a musulunci ba sai ko kuma shi da kanshi yana buƙatar sanin haka ba sai wasu ba sai zama babu sai an ji ana ta neman da za a yi a kwambatin ana yin malaman lissafi yadda za a yi a kwambatin ko a ta neman wata tsohuwar kalanda ta shekara da shekaru a yi ta kirdado to tun sanda aka haifi yaro sai a rubuta ma'ana dai mu saba da takaidin tarih ɗinmu da tarihin hijira ta musulunci Allah ya sa mu dace wa qad rawa wa qad rawa ruwiya an ghairi wahidin min ahli al-ilmi anna ahli al-kitabaini qablana innama umiru bir ru'yati aidan yace an samo daga malamai da dama sun bada labarin cewa yahudu da nasara kafin mu kafin mu al'ummar musulunci su ma an umarce su ne da su dinga yin rubutu din ah, su dinga yin kallo ko fi saumihim wa ibadatihim wajen azuminsu da ibadojinsu wa ta'awwalu amma sai suka yi tawili ala zalika qawluhu ta'ala ma suka fassara ainihin wannan fassara a fadin Allah da yake cewa kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum an rubuta muku an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma na gabaninku ma'ana irin azumin da aka wajabta muku irin shi ne nasu dangane da tsawon lokacin da ake rashin cin abinci da sauran hukunce-hukuncensa da kuma tsarin hukuncin yadda za a zama an san sanda za a fara azumin da sanda za a bari kaga namu da wata ne ta hanyar gani sai malaman suka ce su ma nasu tunda an ce kamar yadda aka muku su ma nasu haka yake kenan wali hadha lakin ahlul kitabi lakin ahlul kitabaini baddalu amma su din sai suka canza kamar al'ada suna canza shari'a Allah zuwa son zuciyarsu wali hadha na annabi sallallahu alaihi wasallama an tuqaddama ramadana bil yawmi aw li yawmaini da haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana a yi azumin rana ɗaya ko biyu azumin tarbar watan ramadana babu kyau wa allala alfuqaha'u zalika bima yukhafu min an yuzada fi sawmi almafrudi ma laysa minhu malan fiqh suka kawo illa cewa dan kada a je a ƙara abin da yake ba cikin ramadana ba a ƙara akan shi kama zadahu ahlul kitabi minan yahudi minan nasara fa innahum zadu fi sawmihim saboda an samu cikin ahlul kitabi nasara sun ƙara azumin su waja'aluhu fi ma baina shita'i was saifi sai suka sanya shi nan shi tsakanin lokacin sanyi da bazara waja'alahu tariqatan min al-hisabi ya'tarifuna bihi ko yata'arrafunahu bihi suka sanya mishi wani hanyar lissafi wanda da wannan lissafin suke gane san da ya kamata su fara azumi wa qad yustadallu bi hadha al-hadith ala khususin nahyi fi a'yadihim yace za iya hujja da wannan hadisi a keɓance akan hani game da yin irin bikin su fa inna a'yadahum ma'lumatun bil kitabi wal hisabi domin bukukuwan su sanannu ne ta hanyar rubutu da kuma lissafi wal hadithu fihi umumun hadisin dai ya game bai keɓance kawai bukukuwansu kaɗai ba har da sauran al'amuransu. Au yuqal ko kuma a ce, "Iza nuhina an zalika fi aidillahi wa rasulihi." In ya zama game da bikin da Allah da manzan Allah tsari salama suka shar'anta, an hana mu yi lissafi, fa fi gairi hamin al'ayadi wal mawasimi aula wa ahara. A cikin wanda ba irin wannan bikin ba to ya fi dacewa. Cikin sauran bukukuwa da ainihin sauran marasim abubuwan da ake na shekara to ya fi dacewa kada a yi aiki da irin wannan lissafi na keke da keke wali ma fi zalika min mudara'atil ummatil ummiya sa'ir al'umam saboda kuma a cikin haka akwai kasancewa wannan al'umma da ba ta rubutu tana kokarin kwaikwayon al'ummomi waɗanda suke ba ita ba wa bil jumlati yace a takeice fal hadithu yaqtadi ikhtisasu hadhihi al umma bil wasf alladhi faraqat ghayraha faraqat bihi ghayraha hadisin yana hukunta cewa ne dole a samu wasu siffofi wanda wannan al'umma za ta kasance da wannan siffofin ta yi bambanci da sauran al'ummomi wa zalika yaktadi anna tarkal mushabahati lil umami aqrabu ila husulil wafa'i bil ikhtisasi kuma wannan yana nufin kenan barin yin kama da sauran al'ummomi ya fi kusa da ya samar da abin da ake nema na cewa wannan al'umma ta bambanta da sauran al'ummomi wa aidan yace har ila yau ففي الصحيحين أم حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية آم حج على المنبر يتي ياج أينهم واتو معاوية وترانا أو تشيكرا دي أيكن هجي وتناول قصة, قصة من شعر كانت في يد حرسي فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم يتي سيدنا معاوية دان أبو سفيان الله يقارى ما سيدا يا أينهم واتو tsaya akan mumbari a kasar Madina yana huduba ya je aikin haji wa tanawala qussatan min sha'rin kanat fi yadi harsiyin ya anshi wani tarin gashi gashi a hannun wani wato harasi kamar ka ce soja ko mai gadin shi ko adc din shi ya ba shi haka ya rike masa sai ya karba sai ya daga ya ce ya ku mutanen garin madina ina malamanku na ji manzon Allah su salama yana hana amfani da irin wannan wani gashin ƙari ne attachment ne na gashi ya zo da shi ko kuma watakila ya ga wani da shi ko ta saka ya ainihin mata tsawa ko ya karba ko makamanci haka ala halin dai ya zo da shi wannan mumbari wannan soja na rike da shi da ya fara hudu ba sai ya mika hannu ya karba ya daga ya ce ya ku mutanen madina ina malaman ku suke na ji manzo Allah yana hani daga wannan abun kuma yana cewa banu isra'ila sun halaka ne lokacin da matansa suka fara yin ƙarin gashi aji ƙarin gashi da mutane suke ganin ba komai bane a yanzu da mu muna yara idan mace ta yi ƙarin gashi ta shigo cikin anguwa an dinga binta ana mata ihu kenan ana jifanta amma yanzu sai ka ga kanwaka ko yarka da shi baka kuma damu ba gayi nan ana sai da shi a kantina da wuraren gyaran mata da makamantansu da sai kafirai ne suke yi amma yanzu musulmai hausawa da yarbawa da inyamurai da nufawa da kowaɗanne irin kabilu yanzu suna yi illa man asama Allah babu shakka wannan mugun aiki ne ta'anniti ne jama'a babu kyau lalle ne musulmai su hana ƴaƴansu da matansu yin duk wani abu mai suna ƙarin gashi sawa'un gashin nan na doki ne ko na kirtani ne na zare ko na roba ne in dai suna abin ƙarin gashi attachment na gashi ko wig ne ko ɗaura shi za a yi ko za a sa shi ne kamar hula ko a kifa shi kamar kwando ko yayi ne babu kyau da kitsatsen shi da mai tafiya shar haka gashi nan kala-kala da na robar shi da na ainihin auduga duka babu kyau duka babu kyau manzo Allah sallallahu alaihi ya tsine ma mai yin wannan aikin alwasilatu ko masu karawa kansu gashi Muawiya yace ina malaman ku suke ya ku malaman mutanen Madina wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi da ainihin Muslim sai yace wa fi riwayat Sa'id ibn al-Musayyib fi sahihi anna Muawiya ta qala zata yawmin Muawiya wata rana yace innakum ahdathtum zayyi su'in yace wallahi kun kirkiro mana sutura ta muguwar sutura wa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama naha aniz zuri ko manzon Allah ya hana ƙarya dan ƙarya ne baki da gashi irin wannan ki ki saka na ƙarya yana lekowa ko kuma ki tara shi cunkus haka yadda mata suke wannan da suke ce mashi menene ma suke ce mashi a cuci maza a cuci maza kin cuci kanki ne ba wani mijin da kika cuta zaka ba gashin sun tara shi haka cunkus haka gashi nan ba kyan gani ta baya an kifa shi an rufe saboda na ƙarya ne dama ba so ake a ganshi ba to a cuci maza na gashin nan ya kuma ta babu kyau kanki ke cuta gashi kaji tun zamanin da ma'auya ya ce ai wannan ƙarya ce na'am hula ce ko hula ce wanda dama an riga an tara mata tsimma a cikin ta kenan wanda da an saka sai aga kaman gashin ne ta zani zani haka wannan a daure shi duka a cikin kan ga lajiga da kaga wannan shine tsabaragen ƙarya din kamar da yace haza haza zurun ƙarya ce wannan eh qala waja rajulun ya'sa ala ra'siha khirqa qala muawiya ala wa hadha zur bi asan ala ra'siha khirqa sai ce sai kuma ga wani mutum ya zo shi kuma da wata sanda yana dogara da ita ala ra'siha a jikin kan sanda an sa khirka an sa wani dan tsimma an mata wani kwalliya irin dan kwagirin nan da ake ma kwalliya haka da wani dan beza irin na inyamurai din nan wai yana gayu da shi sai sai ma'au ya ce da wannan kare ita ma babu kyau sanda da zaka dogara dan me sai mata wani kwalliya da wani zane da makamantan su qala qatada ya'ani ma yukthiru bihi an-nisa'u ash'aruhunna min al-kharq yace yana nufin abinda mata suke karawa a jikin gashin su na ainihin wato tsimma alkharag akwai yanzu akwai irin wannan ƙarin gashin wanda shi auduga ne ko kirtari ma'ana kyalle ne wanda yake abin nan kyalle ne kamar yadda ake zaren da ake yin sutura da shi shine ake sassaƙawa a tattubka shi sai zama kamar gashi akwai shi akwai kuma wanda ake da gashin dabbobi kamar gashin doki da ake cewa ko gashin karar ruwa na san ana yi da su da makamantansa dabbobi da suke da gashi har na tumaki ma duka akwai duka ana yin shi kuma ana siyarwa kuma yanzu ka je musamman kudancin Najeriya za ka ga sana'a ce fa mai riba sana'a sai da gashin ƙari saboda kusan kowa na sakawa musamman saboda a can sa da wasu al'adu shine ƴan mata idan suna makarantar sakandare aski ake sa su yi za ga mace da kanta kamar kan maza ba a barin su tun daga JS1 har zuwa SS3 aski suke yi sanda ta gama SS3 tun daga firamare ne ko sanda ta gama SS3 shekara 18 ta balaga ta fara ganin maza suna shinshinan ta tana so ta gayu kuma gashin ba zai fito ba da ka dole ta nemi wanda ta kara a jikin kanta to tun farko ya kamata sai a gyara wannan matsala musamman makarantun musulmai me amfani ta aski gashi babu kyau abin mata gashin ta tunda mace ce ita ta dinga yin kitso ko ta gyara shi ballantana a ce kuma ta buƙatu bayan daga baya gashin ya riga ya ya ainihin wato ɗaiɗaice ta buƙatu zuwa ga sai ta je tana yin wani kare-kare na ƙarya wa fi riwayat ibn al-musayyib fi sahih qala qadima muawiyah al-madinata fa qatabana yace muawiya ya zo madina sai mana huduba wa akhraja kubbatan min min sha'ri ya fitar da wani tarin gashi fa qala ma kuntu ara anna ahadan yaf'aluhu ila al-yahud yace da a sani na babu wanda yake wannan sai yahudawa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama balagahu fasammahu az-zur manzon Allah labari ya iske shi ana yin irin wannan sai ce ai wannan ƙarya ne ba gaskiya bane gashin ƙarya ne Allah shi kyauta saboda lokaci ya kure sai mu kwana anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum na'am